الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكن كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم ثبت جناني وادر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد يوم hudu ko biyar ga watan zulqada bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yayi daidai da 25 ga watan mai shekara ta 2023 miladiya insha Allah mun dawo karatun tafsiri wanda alhamdulillah a zamu tashi a aya ta 104 a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair bayan ubangiji yayi magana akan waɗanda suka kasance sun yi saɓani a cikin al'amarin addini Allah ta'ala ya yi kira zuwa ga haɗin kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون bayan Allah ya kira muminai zuwa ga haɗin kai sai ya ce wata jama'a ta kasance daga cikinku waltakum minkum ummatun wata jama'a ta kasance daga cikinku wannan jama'ar za ta siffanta da wata siffa za ta ɗau wani aiki aikinsu shi ne yad'una ila alkhairi za su na kiran mutane zuwa ga alkhairi alkhairi shi ne dukkan abin da addinin musulunci ya zo da shi na ayyuka na kwarai wannan jama'a za su na da'awa zuwa ga waɗannan ayyuka ɗin shi dama addinin musulunci da tsarin da'awa a cikin addinin musulunci ana yi ne don kiran mutane zuwa ga alkhairi da kuma nesantar da su daga ayyuka na sharri wadda a wannan shine mafi girman abin da da'awa ta musulunci take nufi duk wanda zai yi da'awa in dai ya gina ta akan kira ne zuwa ga alkhairi to lalle zai ci ribar isar da sakonsa ba wai zai yi da'awa ne saboda gilli ko a kokarin bata wa wani ko cin zarafin wani ba ubangiji ta'ala yace a wata jama'a ta kasance daga cikin ku waɗanda za su yi kira zuwa ga alkhairi al-islam shine addinin musulunci wa ya'muruna bil ma'ruf su yi umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar sai kuma su yi hani da mummunan aiki kullum kira zuwa ga alkhairi shine yake rusa sharri amma idan aka ce za mu yi fada da sharri a lokacin da ba mu samar da hanyoyin aikata alkhairi ba to za mu yi ta faɗa da mutane ne ba tare da mun kai ga abin da muke da bukata ba shi yasa za mu ga Sheikh Usman ibn Fod lokacin da zai da'awa zuwa ga sunnar manzon Allah zai yaki bid'o'i sai wallafa littafi ya samu suna Ihya'us Sunna wa Iqmadul Bid'a raya sunna da kuma rushewa bid'a saboda raya sunnar shine zai rusa bid'a amma idan kace zan gusar da bid'a tukunna in raya sunna to zaka yi ta fada ne da mutane ba tare da ka kai ga abin da ake da bukata ba a wajen ma'abota tunani da hangen nesa suna kallon cewa a wannan zai zama kawai salo ne na ta da hargitsi da fada amma hakikanin da'awa alkhairi ne kira ga alkhairi ne yake rusa sharri ba wai kirkirar wani tsari ake na kawai sunansa fada ba ko jayayya ba samar da hanyoyi na alkhairi shine yake rusa dukkan wani sharri zamu ga dai anan Allah ta'ala ya ce wa ya'muruna bil ma'ruf kafin ya ce wa yanhauna 'anil munkar wato suna umarni da kyakkyawan aiki kafin ya ce suna hani da mummunan aiki wa ulaika wa insananka adda'una al'amiruna nahuna wato masu yin da'awa suna ba da umarni ga aikin alkhairi suna kuma hana mummunan aiki humul muflihuna sune masu rabauta alfa'izuna masu rabauta wa min dinnan da aka ce wal takum minkum min dinnan littab'id wato mince da take isharantar da wani bangare ake nufi li'anna ma zikira fardu kifaya saboda abinda aka ambata dinnan fardu kifaya ne aiki ne wanda in wata jama'a tai ta daukewa wata jama'ar in kuma ba a yi gaba ɗaya ba ya zama laifi akan dukkan mutane gabaki ɗaya shi harkar da'awa aiki ne na fardu kifaya da haka da ubangiji yace wal takum minkum min din nan tana nufin wata jama'a ta kasance daga cikin ku la yalzumu kullal umma ba aiki ne da yake lazumta dukkan mutane ba wala yaliqu bi kulli ahadin sannan kuma aikin da'awa bai dace da kowa ba kal jahil kamar mutumin da ba malami ba wanda yake ba malami ba da'awa ba dole bace akan akwai kuskuren da mutane suke a wannan lokacin mutum zai je masallaci zai tashi zai ce ai manzon Allah ya ce balli bu anni walau aya ka isar ko da aya ɗaya ka sani to ai tayyu wannan aya ɗayan da ka sani la'alla mansuka ce ko la'alla mansuka ce ko kuwa akwai wa'ansu ilmin muka da take da yake tsamfar da wannan ayar baka sani ba ko ko saƙon da kake so ka isar a cikin wannan ayar ka kuskure fahimta ne a cikinta bai zama dole ka samu ilimin da ake da bukata a cikin ayar ba to amma saboda kuskure sai mutum ya ce ai manzon Allah ya ce ballighu anni walau aya ai ballighu anni walau aya ana nufin malamai kenan malaman da suke da ilimi ko da aya ɗaya ne sai isar ba ana nufin wanda bai da ilimi ba kawai ya tashi ya da aya ko ya ja hadisi ya yi ta kwaɓa magana da sunan ilimi wanda wannan shine abin da yake faruwa a wannan zamanin kowa malami ne kowa mai da'awa ne akwai mutumin da inda za ka zaunar da shi ka ce ya yi tafsirin daga alamtara kaifa zuwa ƙasa ba zai iya ba amma kuma shi ma mai wa'azi ne a masallaci ya kai ya da ayoyi ya fassara ko ku dai abin da ya fi wannan muni mutum zai ɗauki ƙur'ani mai translation ko littafin hadisi mai translation zuwa turanci ko hausa ya kalli fassarar aya ko fassarar hadisi kawai ya je masallaci ya ɗau loudspeaker da ya ɗau microphone ya ce ai shi ma kawai zai isar da saƙo ne wannan kuskure ne harkar da'awa fardi kifaya ce ana nufin iya malamai ake nufi wakila za'ida wasu malaman kuma suka ce min dinnan za'ida ce aini takunu ummatan ku kasance al'umma wala takunu kallazina tafarraqu kada ku kasance kamar mutanen da suka rarraba addini an diniyan suka rarraba a cikin addinin su suka rarraba suka zama kungiya kungiya kamar yadda na faɗa a baya a tafsirin wa tasmu bi hablillahi jami'an cewa bid'a ta farko bid'a ta farko da aka kirkira a tarihin musulunci shine kafirta musulmi kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba waktalafu suka yi sabani figa a cikin addini nan ba da ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu wa humul yahudu sune yahudawa wan nasara da kuma nasara wa ulaika lahum azabun azim lalle wa intananka suna da azaba mai girma kun ga anan al'ummar manzon Allah ake nufi shi yasa wasu malaman suke cewa hadisin da yayi magana akan cewa al'umma za ta yahudawa sun rabu kashi 71 nasara sun rabu kashi 72 al'ummar musulmi za su rabu kashi saba'in da uku wasu malaman suke cewa to ai in dai sun rabu saba'in da ɗaya zuwa saba'in da biyu mu kuma muka rabu saba'in da uku to ai alkhairi baya tare da mu kenan yana tare da su don waɗanda rabuwar su tafi yawa sharrin su ya fi yawa waɗanda rabuwar su tafi yawa sharrin su ya fi yawa shi yasa wasu malamai ke ganin cewa wannan hadisi lallai akwai abin dubawa da yawa a cikinsa kafin a sake shi a matsayin cewa shine ma'aunin tabbatar da imani da kuma korewa imani ga al'ummar annabi Allah ya ce kar mu zama kamar yahudawa da nasara waɗanda suka raba addininsu bayan hujjoji sun zo musu lalle suna da azaba mai raɗaɗi yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi fari wasu fuskoki kuma za su yi baƙi ita ce ranar alƙiyama ayyomul ƙiyama ce ce ranar alƙiyama wasu fuskoki za su yi haske ranar alƙiyama wujuhun yau ma'izin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki za su yi haske saboda za su ga Allah maɗaukakin sarki wasu malaman sun tafi akan cewa hasken saboda an ba su littafin su ne a hannun dama sai fuskar su ta yi haske ko kuwa ganin ubangijinsu zai sa fuskar su ta yi haske a lokacin da suka yi sujjada to kuma dai shi kan mumini yana tare da haske ranar alkiyama gwargwadon aikinsa ya tsaro rufin baina aidihim wa bi aimanihim haskensu zai na gudana tare da su a gabansu da kuma bayansu da damansu wato haske yana tare da mumini gwargwadon irin abin da ya aikata na alkhairi Allah madaukakin sarki yace wasu fuskokin kuma za su yi baki yawmul qiyamah ranar alqiyama fa ammal ladina swaddat wujuhuhum wa inda fuskar su ta yi baki duk da wasu malamai na cewa kamar da yake a fassarar ayar yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum ranar da fuskar masu bin tafarkin manzon Allah ahlus sunna za ta yi haske sannan kuma ranar da fuskar 'yan bid'a za ta yi baki an ce abu umamatul bahir kamar yadda imamu turmuzi ya ruwaita daga gare shi yana daga masu fassara wannan ayar ya ce ya ji daga manzon Allah ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba cewa khawarij su ne ake nufi fuskokinsu za su yi baki ya zo zai shiga iraki ya ga an kakkashe su an rataye kawukansu a ƙofar shiga cikin garin basara sai ce wannan kayuwan suwa ne ne aka rataye sai aka ce kan kawariji sai ce za ka shirarul kalki za ka shirarul kalki yau mata biyar dodogon wata suwar dodogon sai ce ai su ne wa'yanda fuskarsa za ta yi baki sai aka ce masa wannan maganar fahimtar ka ce da ra'ayinka ko kuwa daga manzan Allah ka ji sai ce da a ce ban ji daga manzan Allah sau ɗaya ko biyu ko sau uku ko sau hudu ko sau bakwai ba da ba zan faɗi wannan labarin a gare ku ba na ji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba manzan Allah ya ce waɗanda fuskarsu za ta yi baki su ne masu kafirta mutane waɗanda za su tada fitina a cikin al'ummar manzan Allah Allah ya kiyashe mu ubangiji ta'ala ya ce fa ammal ladina suwaddat wujuhukum wa inda fuskokin su suka zaki baki ko ko suka yi baki wa humul kafiruna sune kafirai ko yan bid'a ko masu kafirta musulmai fa yulqawna nari za a jefa su a wuta wa yuqalu lakum tawbiqan za a faɗa musu dan udustawa a za a ce musu akafartum ba da imanikum ku ne kuka kafircewa Allah bayan kun ba da gaskiya me yasa suka kafircewa Allah saboda suna kafirta ƴan uwansu musulmi a lokacin da su ba kafirai bane shi kuwa dukkan wanda yace wa ɗan uwansa man qala li akihi ya kafir faqad ba a biha ahaduguma idan dai wani yace wa ɗan uwansa musulmi kafiri to ɗayansu daga ciki lalle kafircin nan sai ya same shi Allah ta'ala ya ce lalle wayannan mutane sun kafirce wa Allah ne bayan imani yawm akdal mithaq ranar ɗaukar alƙawari sun ɗauki alƙawari akan za su bi manzon Allah sai kuma suka kafirce wa zuqul azaba dan haka ku dandane azaba bima kuntum takfuruna saboda irin abin da kuka kasance kuna kafircewa da shi kuna kafircewa kuna barin addinin Allah da shi wa amman lazina jaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi haske wa humul mu'minuna sune mu'minai Allah ya sanya mu a cikin su wa fi rahmatillahi suna cikin rahmar Allah ai jannatihi suna cikin aljanna ta Allah madaukakin sarki a kun fiya khaliduna su ababan kaddara wa dawama ne a cikin aljanna tilka ayatullahi wayannan ayoyin Allah ne ay hazigil ayat waɗannan ayoyi na Allah ne natluwa alayka muna karantawa a gare ka ya rasulullah ya sayyidina muhammad bil haqqi da gaskiya wallahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunta ga dukkan talikai gaba daya bi an ya akuzahum bi ghairi jurmin Allah ya kama su ba tare da sun yi laifi ba Allah baya nufin haka inna Allah la yazlimu mithqala dharratin Allah ya haramta zalunci a kansa ko kamar da ke cikin hadithul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci haramtacce ne tsakaninku dan haka Allah ba azzalimin sarki bane duk abin da bawa ya gani ran alkiyama shine ya tsorurta wa kansa shine ya aikata inna ma hazihi amalukum أوصيها لكم وأوفيكم إياه ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه duk wanda yaga alkhairi ya gode wa Allah duk wanda yaga sabani haka kar ya zargi kowa sai kansa wallahi ma fi samawati wallahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila Allah turja'u walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard mulkin abin da ke sammai da kasai gaba daya lillahi yana ga Allah madaukakin sarki mulkan ta fuskar mulkarsa wa khalqan da halittarsa wa abidan da kuma kasance wasu bayi in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmana abda dukkan abin da ke cikin sama da abin da yake cikin ƙasa sai ya zo a matsayin bawa ga Allah madaukakin sarki kuntum khayra ummatin
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa ila allahi turja'ul umur mulkin abin da yake sama da wanda yake ƙasa na ga Allah ta'ala wa ila allahi turja'ul umur dukkan al'amura masu komawa ne tafsirul umur dukkan al'amura masu komawa ne a wato ana maida su zuwa ga Allah madaukakin sarki kuntum khayar ummatin ya ummata sayyidina muhammad fi ilmin lahi kun kasance ya ku wannan al'umma ta manzan Allah, khaira ummatin mafi alkhairin al'umma, ukrijan linnasi da aka fitar a cikin mutane, lamma da Allah guda ina li ɗa'atihi da akramil kalƙi kunna akram al'umman, da Allah ya kira mai kira mu zuwa ga addini a matsayin shugaban manzanni, sai muka zamanto da alfarmar manzan Allah mu ma mafi alkhairin al'umma ne. to mu al'umma ce mafi alkhairi bai kamata mu yi irin abin da al'ummar baya ta yi ba to shi yasa alkhairi ba zai zama a tare da mu ba in har karnar mu ta wata mutanen baya shi yasa wasu malaman suke ganin cewa mu rarrabuwar mu rahama ce ba azaba ba ce kamar ta al'ummar baya tamuruna bil ma'ruf alkhairi zai dawwama a gare ku ne lokacin da kuke umarni da kyakkyawan aiki wata nahauna anil munkar kuke hani da mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuke ba da gaskiya da Allah walau amana ahlul kitabi da a ce ahlul kitabi wa'anda aka bawa littafi sun ba da gaskiya lakana khairan lahum sun ba da gaskiya da imani to da ya lakana imanu khairan lahum da wannan imanin da za su yi da manzon Allah ya fi musu alkhairi minhum almu'minun lalle a cikin su akwai wa'anda mu'minai ne ka Abdullahi bin Salam kamar Abdullahi bin Salam Allah ya kara masa yadda wa ashabahu da sauran abokansa wa aktsaruhum alfasiquna mafi yawan su kangararu ne alkafiruna kafirai adalci na Allah madaukakin sarki duk lokacin da ya ambaci ahlul kitabi sai ya ware mutanen kwarai a cikin su wannan shine adalci na magana idan za ka yi magana akan wata jama'a idan wannan jama'ar aka samu waɗansu sun lalace sun kangare a cikinsu adalci shine ka ce a cikin ma'abota fahimta iri kaza an samu kangararrun mutane da suka aikata abu kaza da kaza amma ba za ka yi aiki da aikin kangararru ka ce wannan aikin ai aikin ma'abuta dukkan wannan fahimta ne gaba ɗaya ba tare da lalacewar ahlul kitabi da ayyuka na kafirci da suke yi amma zamu ga Allah ta'ala sai ya ware mutanen kware a cikin su yace minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiquna a wani wajen yace laisu sawa'a min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yafsiduna wani wajen ka dena لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منكم قسيسين ورهبانا وأنكم لا يستكبرون kaga dai wannan Qur'ani ne amma kuma yana yaban wayansu a daidai lokacin da yake zambatar wayansu adalci in mutum zai magana musamman a harkar da'awa a yau dole ka faɗi gaskiya a cikin masu da'awar sufanci akwai mutanen kirki akwai mutanen banza daga cikin waɗanda suke cewa su sufaye ne akwai mutanen kirki a cikin su bayan Allah na gari salihai akwai kuma mutanen banza masu allancar da shekunnai da dai sauransu sannan a cikin masu da'awa ta salafiya zaka samu mutanen kirki a cikin su zaka samu mutanen banza a cikin su a cikin yan shi'a akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wannan shine adalcin da ba dukkan mai da'awa ne yake yi ba a cikin yan shi'a akwai masu zagin sahabbai akwai waɗanda ba sa zagin sahabbai a cikin yan salafiya akwai waɗanda suke aiki na barna da kafirta musulmai akwai wanda ba su da wannan tsarin suna adalci a cikin da'awarsu a cikin masu da'awar sufanci akwai waɗanda suke aiki na allantar da shagunai da ayyuka na bid'a akwai kuma waɗanda suke tsaye akan tafarki na sunna to bai kyautu a cikin adalci in za ka yi magana ka ce in ka ga ma'abota barna a bangare kaza dukkan masu wannan fahimtar aikin su kenan ba wanda masu da'awa a wannan lokacin da yawa suna ɗaukan wannan sala za ka ɗauki gaba ta kuskuren wasu ko faɓarnar wasu a wata fahimta sai ka sa wannan rigar ga salihan da suke cikin wannan fahimtar wanda wannan zalunci ne Allah ta'ala a cikin manhaji na da'awa za mu ga Allah yana kore haka duk barnar mutane ka yabi na kwarai a cikinsu a daidai lokacin da kake korewa kazantar da wa'yan suke aikatawa akwai wani abu da na gani wani kamar zan ce jahilci kai tsaye wasu na faɗa wai idan ana so idan ana so a ɗaga darajar manzon Allah in yan hakika sun yi batanci ga manzon Allah to in za a ɗaga darajar annabi sai an kaskanta darajar shehu kaga wannan zalunci ne ai idan kana so ka nuna wa ɗan hakika ɗan hakika abin da yake da'awa a kansa barna ne tunda ya jinjina kansa gawa ga shehu sai ka ɗauko masa maganganun shehu da suke karyata da'awarsa ya ce shehu ne Allahnsa shegu ne annabinsa sai ka ce musu to ai shegun da kake girmamawa kake cewa shine Allah shine abin rukanka kake girmama shi to gashi ya ce kasar takalmin manzon Allah kasar takalmin manzon Allah ta fi shi matsayi shi a wajensa to kaga wannan ka barrantar da shi bawan Allah shi kuma mai wannan da'awar ka kare ta da'awarsa amma in je ba wata abu ne koyayye a cikin zuciyar mutum ba ba yadda za a iya ce ba za a ƙaryata ɗan haƙiƙa ba sai an ci mutuncin shehu wannan manhaji ne wanda Allah bai yi amfani da shi ba a'a Allah ta'ala yana barrantar da bayi na ƙwarai a daidai lokacin da yake kaskanta da'awar wa'anda suke jingina musu wata ɗaukaka Allah ta'ala yana barrantar da Uzairu a lokacin da yake zambatar a Yahudawa Allah yana barrantar da Annabi Isa a daidai lokacin da yake zambatar suwa yake zambatar Kiristoci to haka nan ake so da awar mutum ta kasance zamu ga dai adalci anan Allah ta'ala ya nuna mana ya barrantar da mutanen kwarai a cikin adal kitabi a daidai lokacin da yake zambatar waɗanda ba na kwarai ba minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun la yadurrukum illa azab Ubangiji ta'ala ya ce layya durruku ba zai cutar da ku ba ko ba za su cutar da ku ba ayil yahudu wato abin nufi yahudawa ba za su cutar da ku ba ya ma'asharal muslimina ya ku jama'ar musulmi bi shay'in yahudawa ba za su cutar da ku da komi ba illa azan sai ya cutarwa nan da suke yi da baki jallisa da harshen su min sabbin daga zagi wa wa'idin da narko za su yi ta zagin ku za su dinga muku fatan masifa ta same ku amma ba za su taɓa cutar da addinin musulunci ba wa in yuqatilukum in ma sun yaƙe ku yuwallukumul adbara za su juya muku baya min hazmina suna masu asara da faduwa a wannan yaƙi summa la yunsaruna sannan ba za a ba su nasara ba ba za su taɓa yin nasara ba alaikum a kanku balla kuma nasru alaihim a a ku ne dai zai kasance kuna da nasara a kansu duribat alaihim zillatu Allah ta'ala ya sanya kaskanci a gare su aina ma tuqibu duk inda aka same su haitu ma wujudu duk inda aka same su a fala izzalahum ba zai zama suna da buwaya ba wala aqsama ba zai zama sun zamo sun samu tsarewa kansu ba har a wannan zamanin da ake ganin yahudawa wata tsiya ne me ba yahuda yake bukata ba masallacin kudus ba to an hana ba za su mallake shi ba duk abin da suke yi a kowane lokaci har yau sun kasa mallakar masallacin kudus za su je su duk sharrin da za su yi amma kuma an hana su to kaga wannan ai kaskanci ne kana ganin kana da technology da goyon bayan kafiran duniya gaba daya amma kuma a ce har yanzu sun sun kasa kwatar masallaci guda daya to ina kuma ga kasar gabaki dayanta lalle Allah ya sanya kaskanci a gare su ba su ke da buwaya ba a'a ana da buwaya ne dai akan su illa bi hablin minan nas sai in sun kasance suna masu riko da igiyan nan daga Allah wa hablin minan nas da kuma igiya daga mutane almu'minina wato mu'minai wa huwa adihim ilayhim shine alƙawarin su da sauran mutane bil amani da wato aminci da za su samu ala ada al jizya idan sun ba da jizya ai la ismata lahum ghayra zalika ba su da wata wato tsari da zai tsare su ba su da wani tsari isma da zai tsare su a sai dai in wani dauki za su samu daga Allah ko kuwa daga wajen mutane ko yanzu ma ai a wajen mutanen suke samu America tana goya musu baya sauran kasashen kabiran duniya suna goya musu baya yau kasashen kabiran duniya su ce sun bar Isra'ila da karfinta ita kadai ai ba ta kai labari ba to Allah ta'ala ya ce ba za su taba samun izza ba sai da taimakon waɗansu mutane a duniya wa ba'u bi gadabin min Allah sun musaya raja'u sun juya da gadabin min Allah da fushi na Allah ta'ala wa duribat alaihim almaskana sannan kuma an sanya musu kaskanci a da talauci zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah abinda aka sanya musu na kaskancin nan saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq kuma suna kafircewa suna kashewa annabawa ba tare da wani haƙi ba zalika bima asawwa kanu yatadun wannan bala'i ya same su saboda irin abin da sai kasance suna sabawa na umarnin Allah amrullahi umarnin Allah wa kanu yataduna sun kasance suna ketare iyaka yatajawazuna al-halala ila al-haram suna ketarewa halal zuwa haram ليسوا سواء نعم
ليسوا سواء
نعم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلو آيات الله آناء الليل ويسجدون نعم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات مم.
ونسارع الصالحين مم.
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين mun da adalci na Allah ta'ala sai ce laisu sawa'a kar ku ji ina ragargazar ahlul kitabi Allah ya ce ba duka suka zamo ɗaya ba fa ba duka suka zamo ɗaya ba kaga uslubi da manhaji na adalcin da'awa in ka ragargaji ma'abota wani manhaji kace masu le masu ma- ma- masu siffa ne iri kaza to a adalci ka barrantar da mutane na kwarai a cikin su wannan shine adalci Ah, Allah ta'ala ya ce lai su sawa'a lalle su ba su kasance ahlul kitabi ba su kasance daidai ba mustawina ba daidai suke ba saboda min ahlul kitabi ummatu a cikin ahlul kitabi akwai wata jama'a qa'imatun mai tsayawa mustaqimatun mai tsayawa sabitatun mai tabbatuwa alal haqqi akan gaskiya ka Abdullahi bin Salami kamar Abdullahi dan Salami Allah ya yarda da shi da abokansa yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al-laili a lokaci na dare ai fi sa'ati a lokacin dare wa hum yasjuduna suna yin sujjada yusalluna suna yin sallah wato a halin yin sujjada su kenan da halin kasancewar su suna karatun alqur'ani ana allahi yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna ba da gaskiya da Allah da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wa wa yanhauna 'anil munkar suna hana mummunan aiki wa yusari'una fil khairati sanan suna rijanjanto cikin ayyuka na alkhairi wa ulaika minas salihin wa intananka almawsufuna bima zikira ababan sifantawa daga abin da Allah ta'ala ya ambata bima zakara Allah minas salihin suna cikin mutane na kwarai wa minhum daga cikin su mallai su kazalika wa inda su ba su da hali irin na wa'ancan wa laysu minas salihin kuma ba sa cikin managarkan bayi shi yasa yanzu ko masu yawan zagin dariƙa zaka ga akwai malaman da ba za a bada misali da su ba duk lokacin da zaka ji za a zagi dariƙa sai dai kidan dauko wakar wani dan hakika sai a bada misali da ita ko ka ji an ji an dauko maganar wani zagini wawa sai a bada misali da ita ba za ka taba ji an bada misali da Maulana Ashika Sharif Ibrahim Sallallahu Alaihi ba ba za ka